ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi barkanmu da yammaci barkanmu da kasancewa a wannan majalisi mai albarka babban majalisi na karatu a wannan gari mai albarka garin biyu borno state nigeria mun haɗu ne don yi wa juna nasiha akan abubuwan da za su amfane mu duniyarmu da lahirinmu. Abin da nake so a ɗan wannan gajeren lokaci tsakanin magariba da isha'i mu yi nasiha a kai shi ne wata cuta da take damun wasu daga cikin al'ummar musulmi kuma ba su yarda cuta ce ba ta kashe wasu ta lalata rayuwar wasu ta rugurguje wasu su wayi gari suna kishiyantar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan cuta ita ce cutar bid'a kenan yau lacca ta zan yi magana ne akan cutar bid'a Allah ka raba mu da ita amin Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya a cikin alkur'ani da ita zan bude fadin sa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau haka Allah ya ce yau ana nufin ranar hajjatul wada hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya saukar masa da wannan aya na cika muku addini kuma na cika muku na kammala addini na cika muku ni'imata Allah ce na yarda muku addinin musulunci shine addini duk wani addini ba na musulunci ba duk wanda ya kawo wani abu wanda baya cikin da'ira baya cikin daki baya cikin hall din musulunci to sai an gane shi kuma sai an yi bayani cewa wannan abun ba musulunci ba ne ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya riki wani addini ba na musulunci ba to Allah fa yace ba za a karba ba kuma a lahira zai zama cikin tababbu wanda suka yi asara musulunci wani gida ne ginanne da ka'idojinsa da kuma dokoki da alamomin wanda duk ya shiga ciki akwai alamomin da ake gane shi wanda kuma duk ya fita daga ciki ko ya zo da bako to ana iya gane wannan bako menene wannan bako da za mu yi magana a kai bako mai barna shi ne bakon bid'a musulmi kuna da gata kar ku tona kanku asiri musulmi ku riƙe kyauta ku riƙe sadaka da Ubangijinku tabaraka wa ta'ala ya muku, har ku zo Allah ya rufa muku asiri ku tona kanku asiri. Yin bid'a fada da shari'a ne, albid'atu tusadimu shari'a. Ita bid'a tana cin karo ne da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala. Menene bid'a zan yi bayani ba daga bakina za ku ji ba daga bakin malamai magabatanmu sun fassara me ake nufi da bid'a. to tunda Allah ya riga faɗa cikin suratul ma'ida aya ta uku na kammala muku komai to duk wani da wanda zai zo da wani abu daban wanda ba shi ba ba shi ake so ba kuma ba shi annabi ya zo da shi ba to za a gane daga nan aka gane cewa hadha din la yahtaju ila idafa wannan addinin baya buƙatar a masa ƙari baya buƙatar joni baya buƙatar makale a cike yake tabtab ba wani abin da yake buƙata ko idafa ko ziyada duka ko a ƙara ko a makala masa wani abu min ahadin ka'inan man kana kowaye shi bai sai kawo wani abu wanda Allah baya so ba kuma annabi ya isar da wannan addini kuma ya cika ainihin wannan addini a tamal balagh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas haka Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida aya ta 67 ya kai wannan annabi ka isar da abinda aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka idan baka aikata haka ba to baka aikata baka isar da sabon ba Allah shine zai kare ka daga mutane ba za su kashe ka ba ko wani ya ne ya kashe ka to ba za a iya kashe ka ba wallahu yasimuka minan nas lalle Allah baya shirye da mutane waɗanda suke kafirai in uwana musulmi duk wanda ya zo da bid'a to kamar ya ƙaryata wannan aya ne wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata balligh ma unzila ilayka min rabbik isar da abin da aka saukar gare ka daga ubangijinka tabaraka ta'ala shi yasa hajjin ban kwana da annabi yake cewa ya ku mutanen duniya gaba daya hal ballagtu na isar da sako ala hal ballagtu ku saurara na isar da sako suna cewa eh ka isar yana Allahumma na'am Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida wato shi kirkiran wani abu a cikin addini amruhu khatir wa dararuhu jassim wato hadari ne cutarwarsa kuma babbar cutarwa ne duk wanda ya kirkiri wani abu wanda babu shi a cikin addini ya nemi ya makala shi ilimi ya kawo shi saboda neman suna ko neman wato a san yayi to ya cutar da kansa kuma ya cutar da al'ummar da yake jagoranta a kan bata yana da babban zunubi saboda malamai suna cewa al-ibtida'u fi dini zambun a'zamu min al-kaba'ir bid'a a cikin addini kirkiran wani abu a cikin addini zunubi ne da yafi kaba'ira mai girma ka ji kaba'ira ai ana cewa kaba'ira zunubi mafi girman zunubi to bid'a zambun a'zamu min min al-kaba'ir ta fi kaba'ira girma ashe idan an tsoratar da ku bid'a ashe an muku gata in aka ce kar ku bid'a ashe an tame an taimake ku kuma ita bid'a a cikin addini tana jan wanda yake aikata ta zuwa al-kufr wal ilhad kafirci da barna a cikin addini a hankali a hankali kana ganin ɗan bid'a kana wasa wallahi sai bid'a ta kai shi ga kafirci ta kai shi ga barna a cikin wannan rayuwa kuma shi ɗan bid'a kullum wato illarsa shine wato yana kafa wato wata daga ce yake ja fada yake yi da shari'ar Allah shi ɗan bid'a ko ita bid'a kullum wato abinda shari'a ta zo da shi ita kuma shi take yaɗa ko abinda shari'a ba ta zo da shi ba ita za ta kawo ta ce a yi sai an yi ƙirƙira a cikin addini min ashaddi zunubi zararan yana daga cikin zunubin da ya fi kowane zunubi cutar da ɗan adam ba da ishiraki billahi tabaraka wa ta'ala bayan shirka da Allah tabaraka wa ta'ala saboda ita bid'a matsala ta ba ta tsayawa a kan shi wanda ya yi bidiyar shi shi kaɗai bal al'amarin ya ta'addahu ilal ummati yana kaiwa har zuwa ga al'umma gabaki ɗaya sai wannan bid'an fa yufsidu alaiha dinaha bid'ar ta ɓata wa al'umma addininta sannan kuma ta kawo rudu a cikin aƙida da kuma raba kan al'umma kullum in kaga mutane kan siyarar rabu to akwai bid'a a cikin lamarinsu dole wani ya zo da wani abu na bid'a ko da kuwa yana da awar sunna ne ya zo da wani abu sabo wanda shari'a bata ainihin wato yarda da shi ba shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana cewa bin son zuciya bata ne babba to malamai suka ce duk dan bid'a dan son zuciya ne ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله Allah ya ce ba wanda ya fi bata irin wanda yake bin hawahu yake bin sabar ra'ayi da son zuciya ba tare da shirya daga Allah ba ba wanda yafi wannan bata irin wanda yake bin wato sabanin shari'a ba tare da wani shirya daga Allah ba haka kawai mutum zai tsuguna a gida ya gida za mu zo mu buga misalai akan irin bidiyoyin da ake dora al'umma yawa a sannan ku ga ana bautar da mutane suna gumi suna wahala amma ba aya ba hadisi a kai a sa su zagi mutane a sa su ci mutuncin mutane a sa su yi gaba da malaman sunna a sa su yi fada da mutanen kirki kuma wallahi ba aya ba hadisi wani ne kurum ya zauna wani abu ma a mafarki wai aka samu shi mafarki akwai lalacewar da ta wuce kai a zo abautar da kai addinin ka da mafarki za ka yi shi mafarki in banda an rena maka hankali a baka wanda aka gani ido da ido ba sai a dauko maka mafarki wani kuma tarihi ne na banza kuma ka kasa gane daga ina ne ai haka suka ce ai magabatanmu ai malamanmu waliyanmu ai shehunanmu ai bayan Allah masu suwaye bayan Allah dama akwai wani bawan Allah da za a ce bawan Allah ne kuma ya zo da sabanin abin da annabi ya zo da shi yana kishiyantar annabi imamu malik ya ce mani ta da bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a yara annaha hasana yana ganin abu ne mai kyau fa kadi za'ama anna muhammadan qad khana risala hakika ya raya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci manzancin da Allah ya duro masa amma ballakta risalata kenan haka wannan zagin addini ne bid'a tuhumar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam bid'a ana nuna cewa annabi bai yi bane ba haka ba yanda za a yi ahlus sunna ya daidaita da bid'a kuma ba yanda za a yi ahlus sunna ya goyi bayan aikata bid'a masu bid'a wallahi ba za ku iya bacci ba in dai akwai sunna wallahi ba za ku iya bacci ba in kun ga kun yi bacci kun daina furta bid'a kuma haka za a yi ta wannan sira din a yi ta wannan jayayyar ku faɗa a rushe ku faɗa a gurguje ku faɗa a watsar da shi ku ɗauko a ɓarar duk abin da za ku faɗa in dai ba annabi ne ya zo da shi ba kuma kuka ce addini ne wallahi ba zai samu shiga ba kamar teku ne duk abin da ya shigo mata ba nata ba sai ta kore shi duk wanda ya ɗauki gashi ya sa shi a cikin gari ya kwaba gari cikin sauki ake gane gashi farin gari gashi ya fada ciki wallahi sai an zare shi kuma su fita sama wani wahala marar rabo ne kullum zai zo ya kwaba masa cincin ya ci da gashi a ciki sai ballaga zazzan mata wacce take ba ta da kula an taɓa yin ɗan wake a kwaba maka ɗan wake da kusa a ciki mai hula zai yiwu ko ba gane ba ne kai da kai nake ai ba zai yiwu ba sai sa wallahi suna faɗa sai an fitar sai ta fada sai ta bala'i sai ta sharri su ahlus sunna suna kare annabi Muhammad su kuma yan bid'a Allah ya jarabe su wasu malaman su suke karewa yan wasu garuruka shine damuwar su duk inda ka ji ahlus sunna yana kumbar baki karshen maganar sa zaka ji ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko dan bid'a in ka ji ya kira annabi Muhammadu to kasuwanci ne wallahi ai asiri ya riga gama tonuwa yi wallahi ba da gaske suke bin annabi ba ƙarya suke yi sun fi fifita mafarkin malamansu akan magana annabi ga zahiri muna gani suna sukan abin da annabi ya zo da shi a riwaya ingantacciya suna faɗa da shi kuma su zo su wai su ne masoya annabi kuma su ta daukan ƙarya wai ahlus sunna mai bin Allah mai bin manzon Allah mai kare manzon Allah ba sai a ce wai ai baya san annabi ha kurin wani ya je neman aure sai aka ce ba za a bashi ba saboda me ai baya san annabi aka ce wo ba za a bashi ba ka san me laifin sa ahlus sunna babu zagin da dan bid'a yake yi wa ahlus sunna irin ce ba san annabi amma sai su mai gari ba yana zagin shehunan su ku da kuke zagin annabi to akwai zagin da ya wuce ka zo kai kai kishiyanci abin da ya zo da shi dama akwai wani dan adam mai wata daraja bayan manzon Allah wallahi in maganarsa ta zo ta saba annabi wallahi bai da daraja kowa ya shi kuma ya kamata ku gane mutane sun riga sun farka sun waye idan kowa yanzu a buɗe yake ana fahimta kana tsokalowa da ka dan zunguro wani abu za a gane cewa san zuciya ne kuma za a bar maka gashi nan ai suna ta tallan abun ya zama kwantai baya tafiya da shinkafa da wake in ta gama yawo ta yawo ta yawo ba a siya ba sai ta samu wani lunguwa ka sa kira almajirai ta watsa musu su ma in Allah ya sa sun koshi sun karɓi tuwon dare sai su ce ai waken ya lalata shinkafar ba za su ci ba ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله Allah ce ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake bin hawahu dan bid'a shine mai bin hawahu da ghairi hudan min Allah malamai suka ce fa man lam yattabi hudan Allah fa huwa muttabi'un li hawa duk wanda bai bi shari'ar Allah ba to yana bin son zuciyarsa kenan huwa muttabi'un huwa fi hawa nafsihi kenan kuma ba wanda ya fi shi bata Allah ta'ala yake cewa إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولن تسكرر با الدين سكواتي سكبجي وكانوا شيعا أنجيوي أرربا أرربا أرربا أواتي wancan nata wancan nata wancan nata wancan nata imam ibn kasir sai ya fassara mana me ake nufi da wannan aya a cikin tafsirinsa إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا yace ai wa kanu firaka suka zama kungiyoyi an gane ko ka ahalin milani wan nihali suka rarraba kansu wal ahwa wal dalalat soye soyen zuciya da bata suka ce yace fa inna allaha qad barra rasulahu sallallahu alaihi wasallama mimma hum fihi lalle Allah ya barrantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da waɗannan mutane suke ciki haka yazo a cikin tafsirin Ibn Kasir mujalladi na uku shafi na 372 dan wana musulmi Allah tabaraka ta'ala yayi bayani cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula wa tafarraqa bikum an sabili وأن هذا صراطي مستقيما Allah ya ce wannan ita ce hanya ta mai kakkiya sirati mustaqiman fattabi'u kumita dan Allah kuna da wani abu da yafi muku wannan Allah ya gaya muku menene hada ne ga Qur'ani ga sunna fattabi'uhu ku bi shi kada ku bi hanyoyi daban-daban daban-daban ga mai kakkiyar hanya ka zo ka rinka bin lawali da burtali a'a an kan afama tana a andi tana mi don walwafa afami ne ko bu afamai afami ko ko asira cijo na samar cijo kam sai mu je dare wallahi ko jamalla wanda baraji ai mala yanzu fulani ma sun gane sunna ai a kware da gaske alhamdulillah akwai sunna sosai a cikin fulani suna fahimtar sunna yanzu yanzu a cikin daji ba fulati ne za ka yi mai magana sai ce dun sunna na dun sunna annabi jona to ya jomira wa Allah wi der qur'ana to ya annabi jo am wi der hadisa Allahu akbar ashe sun gane sunna kaji ba fulati ne yana daji yana cewa sunna ne wannan abu a ina Allah ya faɗa a ina manzon Allah ya faɗa a wani hadisi to tun da laifin fulata na ƙauye ya gane hadisi kai kuma mai gida je diga kana ɓata kanka lokaci wai kana cewa kana aiki da hadisi ka makara Allah ya gyara mana hanyoyinmu Allah ya gyara mana rayuwarmu Allah ya ɗora mu akan daidai don haka kada ku bi hanyoyi ku rarrabe ku wawwatse zalikum wasakum bihi la'allakum tattaquna duk wani haɗin kai yana ƙarewa ne akan alkitabu was sunna alqur'ani da sunna babu wani haɗin kan da za a yi a wajen wannan kuma duk wanda bai yarda da wannan ba to shine mai rabuwar kai kuma shine dan bid'a Allah da haka zamu rayu ne akan min alkitabu was sunna Allah Allah ya ce annabi ya ce al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa ma siwa dhalika fa waswasu shayatin haka shafi'i ya ce ilimi Allah ya ce annabi ya ce shine ilimi yau kuma malam ba sa so ce annabi ya ce ba sa so a ce annabi ya ce an wayi gari yau wai har ana ana mutane su bi magana annabi wannan wani irin bala'i ne ya sauka ga al'umma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ma siwa zalika duk abin da ba wannan ba wallahi duk abin da ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisi wa waswasu shayatin waswasin shaytan ne sunan sa wasa dan haka imamu mujahid ya ce wala tattabi'u subula yace ai la tattabi'u albid'a washubuhat haka mujahidu ya faɗa ku koma littafi ku karanta ahlus sunna baya magana da ka in ya jawo aya sai ce ga yanda wani suka fassara saboda mu qur'ani mun sani akwai wanda suka gabace mu akan sa zaka da mu duba na farko sahabbai tabi'ai tabi'an tabi'ina waɗanda aka fassara musu qur'ani ya suka fassara ولا تتبعوا السبل ده الله يجي وتفرق بكم عن سبيلي أي ولا تتبعوا البدع والشبهات بدعوي da shubuhohi abubuwa masu rikitarwa da ake kawo muku yau mutum ya zo ya zauna ya ta surutu ya ta ƙarya ba aya ba hadisi ya ta shirme ya ta rashin hankali ya ta yi wa kansa tsiraici masana Allah suna ganin tsiraicinsa ya tabbatar da mutane yana ɗora mutane akan son zuciya yanzu kai bawan Allah kai kai ya kamata ka zo ka bi wani da zai zo ya ɗora ka akan wani ra'ayi ba magana Allah ba magana Allah Muhammadu ba kuma yanzu kai baka da wayo ne haƙorinka nawa har yanzu baka gane ba in dai addini ne akwai wani addinin da za a yi shi a wajen alkitabu wa sunna wallahi babu shi in dai addinin gaskiya ne alamar dan bid'a kuma faɗa da alkitabu wa sunna za ga yana fada da littafin Allah yana fada da sunna annabi ko da yake yanzu su ma yan bid'a ai suna dauka su dan yayyafa saboda su dan yafa a rigar su ka san sun dan samu wucewa lafiya sai sun je kuma su tafka abin da zai warware abu ka zo ka kirkire wa mutane abin da babu shi a riwaya mu da anwar mu da ku kenan wallahi ba gangan jikin ku muke ki ba ba rigar ku muke ki ba ba garin ku muke ki ba ba sifar ku muke ki ba mu da anwar mu da ku kishiyantar annabi da kuke yi ku je ku kawo abin da annabi bai ba ku ce dole sai an yi mu kawai shine damuwar mu da ku so ku kawo abin da annabi ya ce ku ba da hujja ku ba da dalili shikenan amma kuna ɗora mutane akan son zuciya in addini ne ku canja shi ku zo ku yi shi a yanda kuke so an tambaye ku ce ai wani ne mafarki ya ce kaza baka da hankali ne za ka magana mafarki mafarki kuma Allah ya bautar da ni in ban mafarkin wani ne ka zo ka bani wani salati ka ce wai kullum idan an yi sallah sai na yi shi bayan sallah kuma da ƙarshe na tambaye ka daga na ce wai mafarki aka ya samu shi na renin hankali idan na zo ɗaurin aure ka ce da shi zan rufe in na zo taro ka ce da shi zan rufe idan na yi da sallah ka ce zan shi kuma in ban yi ba ka ce wai ba na son annabi kuma ka hana ni in bi na annabi kawo fatiya da salatul fati yara sai ku ce a kawo fatiha da salatin annabi kaga wanda zai musa illiman ne yace a kawo fatiha da salatin fati kai kuma ka miƙe ka ce jama'a a kawo fatiha da salatin annabi dan Allah na yi laifi to me yasa kake jin haushi na kawai dan nace aka ayi ayi na annabi dan nace ayi na annabi to me laifi na ka ce a kawo fatiha Fatiha dai mun haɗu a kanta, ko ba haka bane ba. Da salatul fati ni kuma sai ce a kawo Fatiha da salatin annabi me laifina me abun faɗa da ni me zagi na. Kuma ɗan rena hankali wai wannan shine zai ce maka wai baka san annabin. Shi ba bai yadda ainihin annabin ba. Ya ce ga wancan ga wanda za a yi. Allah ya bada afuwa. Allah ya gyara da Allah ganar da mu Allah ya sa su fahimta ni babban damuwa ta ku matasa da ku nake ku gane ku ne kuke da sauran shekaru da yawa a gaban ku wallahi kar ku yadda a muku wasan maciji a cikin addini kar ku yadda a muku walawala a cikin addini ka san me wasan maciji shine zai tara mutane ke kowa ya rufe idansa kaga mutane a tsaye kuma sai kowa ya rufe ke ku rufe fa ke in ba ku rufe ba zan sake shi sai ga kowa ya rufe sai ya kurmus kurmus sai ya ce to ku bude ce to ka gani haka ba yan bid'a suke yi wa mutane yau akan addini Allah ganar da mu ita bid'a mota ce ta sharri ku yi haƙuri da wa'azin nan nawa yau ba sa so ba za su ji daɗi ba to amma ni kuma annabin nake duba da darajarsa da shari'arsa motar sharri kenan bid'a motar bola motar tarkace in kai wasa wallahi tallahi za ka yi da na sani za ka shiga uku ka tsaya ka bi daidai ka bi gaskiya wani bawan Allah ne ana ba da labari wai yayi mafarki mafarki ya yi to amma kafin ya mafarkin ku tsaya ku saurari wannan kisar hakika ce ta faru shi wannan mutumin duk wanda ya shiga zuwa gaishe shi a asibiti duk wanda ya shiga zuwa gaishe shi a asibiti zai same shi a kakkarye a rugurguje kuma zai fito yana dariya haka ce wannan wani irin wani irin mutum ne a gaggaishe shi kuma kowa ya fito yana dariya shine wani yace to bari a ba labarin abin da ya faru bari a je a tambaye shi me ya faru ne labarin sa yace shi dai yana kwance a gidansa a saman bene dogon bene can sama hawa wajen goma sha to ya zo irin balkoni irin kofar nan da ake buɗe a leƙo waje balkoni a nan ya zo ya kwanta kuma babu wani shingen kirki kawai sai mafarki ya kama shi mafarkin menene mafarkin shine kamar haka ya yi mafarki an tada alkiyama gashi an sa mutane a layi wannan dan wuta wannan dan aljanna to sai aka dauko boss irin doguwar boss din nan a mafarkin sa bai ci ai ba yanzu za ku yi dariya ba sai an jima wai boss ne ake cewa a zo a shiga yan aljanna yan aljanna yan aljanna ko yan wuta yan wuta yan wuta yan wuta shi dai yana mafarki ya aka yi aka yi da ya diga shi a cikin bus kuma duk kowa an rataya masa sunan gidansa dan wuta an sa masa jahannamiyu shi dan aljanna an sa masa dan aljanna to shi yana gadara an sa masa shi dan aljanna ne ya zo ya shiga ya shiga bus kuma kowa baya wa kowa magana kowa ya haka ya yi shiru shi ma ya shiga ya zauna direba ya ya kama tukawa yana tafiya za a tafi kowa tun da dan abin nan ɗinsa shi ya ɗauka duk ƴan uwansa ne can sai ya ga gudun ya yi yawa can sai ya ga signboard an saka jahannama wato remain 50 kilomita. yace yace eh yana da bude idansa wanda mutum abu barki ne to amma sai sai sai yace kai bari dai ya bude dai yace me yake yace gashi yace direba me na ga an rubuta anan yace daga nan zuwa jahannama kilomita 50 ya ce to sai wata zuciya ta ce masa to wataƙila hanyar ce ta haɗu akwai ta aljanna za ta zo za ta kauce aljima aka ci gaba da tafiya gudu ake gudu ake gudu ake gudu ake ya ce duk yan cikin motar nan kowa ya ke baka yi sai kuka yake ya ce to shi shi ko ya aka yi ɗan aljanna kam ai farin ciki yake ya duba ya ga takardarsa kuma aljanna aka rubuta tsautsayi ya leƙa ta wani sai ga an sa jahannamiyu ya ce ko ya duba da gefensa jahannamiyu ya ga shi kansa direban jahannamiyu a garbutar ina gaya maka kar ka yadda wallahi ka shiga taron bid'a da yan bid'a ya ce kai ana can ana can sai ya tambayi direba ya ce direba wai ina ina za a je ya ce duba wuyanka ya duba wuyansa ya ce to shi kenan saboda shi direba kawai ya san fasinjan da ya debo na bare ta wannan mutum ya sha bacci mai daɗi can sai ga an sa jahannama ta ce kilomita ya ce kai ya ce amma bari yadda da ba da uzuri ya ce direba ina za ya ce duba wuyanka ya ɗauka za a yi masa adalci abin da yake wuyansa can za a kai shi ko ba ka bane aka ci gaba da tafiya aka ci gaba da tafiya can sai ga rubuta jahannama kilomita goma ya saura sai ya ce direba tsaya sai ce a'a direba sai ce ni an ce kan na tsaya a hanya ya ce ka tsaya fa na gaya maka ya ce ina da uzuri ya ce duk uzurin ka sai dai ka yi shi a cikin motar nan ya ce to ni sauka zan yi ya ce ai ba inda za ka sauka ba inda za ka sauka wannan misalin mutumin kirki ya shiga cikin mutanen banza kenan innakum idan misluhum sai ce direba ko ka tsaya in sauka don ku gaskiya ka yi kuskure ka ɗauko fasinjan da ba naka ba ne ba. Direba kuma ya ce shi an ba shi umarni da zai fatsaya ba, ya je direba zai kokawa da shi. Yana duba wuyan direban sai ga rubuta shaidan. Ashe direban motar ma gaba ɗaya ma shaidan ne. Jahannamiyu shaidanu. Ya ce wai wai wai wai wai ka san me yayi? sai ya samu windon motar nan ya fasa kawai ya durko kawai ya durko kawai sai faɗo ya ce wallahi da a kai ni gidan da ba nawa ba wallahi gwandan faɗo ya dirka ya fita daga cikin motar nan mota ta tattaka shi ya kakkari a ƙasa ya iya wannan sauransu malayi ashe mutumin nan gaba ɗaya wannan abun bacci yake yi ashe daga birninsa daga benansa daga benansa ashe wai yana cikin baccin mafarkin ya ɗauke shi yunkura kurin ya faɗo bai gan shi ba sai a gindin drum na zuba shara ya kakkare gaba daya Allah da ya sa mai nisan kwana ne makota aka ɗauke shi haka an kai shi asibiti ana ta masa treatment malam kai kuwa irin hadari yace to yace to wannan hadari ne yace to wannan hadari dai ni dai wallahi ni ban ma san nayi shi ba ni dai ni dai a mafarki na ga nayi shi kuma sai na ga ya tabbata ya zama haƙiƙa kenan Allahumma amin malam shine aka kai shi asibiti a kwantar da shi to shine duk me duk wanda ya je duba shi a jinya kaga ka tausaya masa ko amma in ka fito me da dariya za ka fito ya rabbi karama mu da kuskure irin na wannan mutum to haka duk wanda sunna ta zo masa da qur'ani da hadisi ya zo masa ya je kama mafarki to yayi wa kansa asara ba sai na yi fashin baki ba kun san ina na nufa kuma kun san me nake nufi Allah ya ganar da mu ɗan uwana Allah ya ba mu siratul mustaqim siratul mustaqim ita ce sunnatul nabi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama allati sannaha rasulullah alaihi salatu wassalam bidahu abi wa ummi ya habiballah fansarsa babana da mamatata da mahaifiyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi abinda annabi ya zo mana shi ya ishe mu dai wallahi mun wadata da hadisan annabi mun wadata da sunnar annabi Allah ba mu bukatar mafarkin wani kuma ba mu buƙatar walittakan wani ba mu buƙatar shekuntakan wani kuma in ka ji haushi ka je kai ta jin haushinka ni dai ina nan ina janibin annabi alaihi salatu wassalam shi ahlus sunna bambancin sa da dan bid'a duk inda ka ji dan bid'a za ka kokari yake yana kare malamansa duk inda za ku za ku ana ta zagin waliyanmu ana ta zagin malamanmu ana ta zagin kaza malaman ku su bi gaskiya mana duk malamin da ya rufa wa kansa asiri ya bi annabi ba ya ce mai sa ya taimaki kansa ba duk wanda yake shiyanci annabi ai zagi bai ma zagu ba ai sai yan baya ma sun taso a lokacin zai zagu ma ai da haka Allah ya ba mu siratul mustaqim wanda manzon Allah ya zo mana da ita fala yaltafitu al-insan ila subul ahli al-ikhtilaf malamai suka ce kada wani ya yadda ya waiwaici hanyar yan sabani waɗanda suke alha'idina anis siratul mustaqim waɗanda suka kaucewa hanyar Allah mai gaskiya su ne ahlul ahwa'i wal bid'a yan san zuciya yan bid'a wanda suke yaktari'una fi din suna kirkiro abubuwa a cikin addini ibn rajab alhambali ko ibn rajab a yana yana bayani Allah ya masa rahama yace wai kun san me ake nufi da bid'a yace al-muradu bil bid'ati ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه duk abin da aka girkiro shi wanda bai da asali a cikin shari'a da yake nuni a kansa abin da aka kirkira wanda babu abin da yake goyon bayan wannan abin a shari'a wannan shine bid'a to yanzu duk wanda ya kawo maka wani abu da sunan ibada da sunan kusancin Allah sai ka ce don Allah menene asalin wannan ba ruwanka da rawaninsa in carbinsa daga nan ya kai zuwa gwabbe ka bar masa kayansa wallahi na ruwanka da carbinsa ba ruwanka da carbinsa ba ruwanka da barewarsa ko wani kare da yake yawo da shi ba ruwanka da ko me ma yake da shi kawai abin da ya ce a yi akwai asali kai me asalinka alkitabu was sunna al'amari ba bai da wahala wallahi abu ne simple sauki ne ba ni aya ba ni hadisi gaya mun littafi magabatan da suka rigaye mu suka kusanci annabi wanda a gabansu aka sauke qur'ani yaya suka yi in salati ne ka bani don Allah ya ake yin sa ko akwai shi a rubuce ko za a bani labarin su Umar su Abubakar su Usman su Aliyu sun yi shi ko ba su yi shi ba in sun maka nisa su Maliku su Shafi'i su Abu Hanifa su Abu Dawud su Tirmidhi su Nasa'i su Ibn Majah su su su su su dan Allah ka taimaka mini sun yana ko ba su wallahi duk wanda ya kawo maka wani kunshi yace maka gashi ka je ka zauna kai ta yi eh mun kawo abu ba ma son yawan tambayoyi na rena hankali a'a ai ma na rena hankali bane dan na tambaye ka waye yi ko ba komai in nazo zan sayi mota ai wannan bincika an taba sayan ta a Yola ya yan Yola suke sun saye ta sun ji daɗin ta yan Gombe sun saye ta yan kaza mu garin mu akwai gargada hanyar mu ko ba haka bane ba tana da kafa mai kyau ko ba ta da shi lafiya lafiya sai ka ce kawai a ka je ka ɗauke ta kakka tambaya a ba zan saya misali ne na baka mai sauki ka ji wannan imamu suyudi Allah ya masa rahama yace al bid'atu ibaratun an fi'latin tusadimu shari'a ita bid'a ibara ce wani abu ne da wani aiki ne da yake cin karo da shari'a yanzu dan Allah ahlus sunna yayi laifi idan yace kar ai bid'a cewa ya kada ku kawo abin da zai ci karo da shari'a fi'latun tusadimu shari'a wani aiki ne da yake cin karo da shari'a inji imam suyuti bil mukhalafati aw tujibu ta'ati alaiha bi ziyadatin aw nuqsan ko kuma wani aiki da zai kawo su ce gashi nan an an bamu ko dai a ƙara a shari'a ko kuma a yi rage kar ka yi ibnu taymiya Allah ya masa rahama shi ma ba a bashi a baya ba yayi bayanin menene bid'a yace al bid'atu fi dini hiya ma lam yashra'hu Allah wa rasuluhu bid'a a cikin addini shine abin da bai Allah bai shar'anta shi ba kuma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma du bai shar'anta shi ba yace ma huwa ma lam ya'mur bihi amra ijabin wala istihbab abinda shari'a bata taba yin umarni da ayi wannan abu ba ko da umarnin wajibi ko umarni na mustahabi ba karab kacab idan ka bincika a shari'a babu inda aka ce ka je ka yi wannan abun da sunan wajibi ne ko mustahabi ne ko mustahabi ba ba a ce ayi ba haka kurin wani ya je ya kirkiro maka abu ya zo ya kawo maka yace amma abin da aka yi umarni amra ijab aw istihbab wa ulima al-amru bihi بالأدلة الشرعية هذه ابن تيمية يشي أما أبندا aka ba da umarni a kansa a shari'a umarni na wajibi ko na musahabi kuma shi ma aka gano umarnin da aka bayar din da dalilai na shari'a da hujjoji da suka karfafi wannan zance fa huwa min ad-din alladhi shara'ahu Allah to shine addinin da Allah ya shar'anta shi yace wa inna niza'a ulil amr fi wa in naza'a ulul amr wa in tanaza'a ulul amr fi zalika ko da shi gabanni sun yi jayayya sun ki bi wannan sun ce ba za a bi ba to wannan dai shine sunna ko da za ku wayi gari ku samu shugabannin da suke goyon bayan bid'a a kawo musu Allah ya ce annabi ya ce su ce su ba za su yi ba to ku dauki wannan din inji ibnu taymiya ba ruwanku da rawanin su ba ruwanku da bindigar su ba ruwanku da jiniyar su ba ruwanku da sarautar su ba ruwanku da mulkin su a lokacin wa ake bi Allah ake bi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake bi ba wanda ake dage masa hula in dai annabi ya riga ya fada idan qalat azami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat azami dan haka Allah ya so abi dan haka shi yasa yace ayi haka idan Allah baya so ayi to zai ce ayi ba kuma bai magana akan sa ba kuma ba wanda zai zo ya sa mutane su wannan maganar tana nan a cikin nihaya ta ibn asir ibn asir Allah masa rahama yan uwana musulmi Allah ya umarce mu da mu hada kawo kanmu kar mu watse kar mu rabe amara Allah tabaaraka wa ta'ala bil istima' wa naha an tafarruq Allah ya hana a rarrabu Allah ya ce a hadu ko kuna so ko ba kwa so ko da daɗi ko ba daɗi sani Allah yana so ku haɗu kuma wannan haɗin kai dole ne in ba a yi don Allah ba ma wahala sa sa a yi samari matasa da ku nake duk abubuwan da ke kawo saɓani a cikin mutane ku yi ƙoƙari ku kauce musu ku nemi daidai kuma na riga na gaya muku menene daidai ku riko da abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله ياتي كيرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آية كمان ده Hausa كيرقوا da igiyar Allah gabaki ɗayan ku duk ku haɗu ya ku mutanen biyu ku haɗu ya ku mutanen borno ku haɗu ya ku mutanen arewacin najeriya ya ku mutanen najeriya ya ku mutanen afirka ya ku mutanen ya ku mutanen bihamdillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya hana abu wallahi duk rabuwan nan da kuke gani wallahi san zuciyar wasu ne kawai wasu ne suke kafewa kan ra'ayi su watsa mutane akan san zuciya su watsa mutane amma akan me za a haɗu alkitabu littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ba a faɗa ne a baka ba aiki ne ke tabbatarwa dan da yawa akwai masu da'awan haka amma kuma in sun zo son zuciya sai su bi sai su bi layin yan bid'a shi damun ɗan bid'a babban damuwarsa ka ce ka rufe masa ƙofar shari'a sai ƙur'ani sai hadisi sai ce kawai haka zai faɗa saboda ya san akwai inda yake karban sako bayan cikin Qur'ani bayan hadisin annabi aikin ku ne ya tabbatar maganganun ku ne ya tabbatar abubuwan da kuke faɗa wanda ba daidai ba kuma ba kwa so a gaya muku gaskiya wani lokacin na sha faɗa a karatu wallahi ban fiye ganin laifin mabiya ba tausayin su nake ji Allah da shirye da mu duka gaba daya kaga gungumin malaman nan nasu masu son zuciya wasu sun sani amma kasuwar su ce za ta bare wallahi ka ji na maka rantsuwa da idona da kunne na naji wani daga cikin su yana faɗa cewa wai ku sai ku zo kuna muna wani alkitabu wa sunna alkitabu wa sunna alqur'ani hadisi in aka zo aka rike alqur'ani da hadisin me za mu ci ka ji na maka rantsuwa na san wanda ya faɗi wannan kuma gaba na ya faɗa wannan mutanen zamanin ko ka ce musu alkitabu wa sunna alkitabu wa sunna to mu me zamu ci da ba dan da ba dan ba sai in ce da kai ka je ka ci kazanka da ba dan ba dan ba yanzu saboda Allah baka da tara baka da tara bayan an ba da Qur'ani bayan an ba mutane hadisi bi ishe su ba wato sai an yi dabara wai in ka bar mutanen wannan zamani ka ce daidai za ka ɗora su za su kai ka su baro ina lillahi wa inna ilaihi raji to kenan kaga shine abin da ibnu taymiya yake cewa ahlul ahwa me ahlul ahwa masu bin san zuciya to mafi munin abu shine mutum yana kan ra'ayi da san zuciya kuma ya ta jan mutane akan wannan ra'ayi da san zuciya at least ka je kai ka bata kai daya me na zuwa na kada kararrawa akan batanka kaje kai ka bata kai daya mutane sun yarda da ku mutane sun ba ku wala'in su kun nuna musu Allah a baka sun bi ku kun nuna musu masoyan annabi ne sun bi ku mu fa yanzu mutanen mu fa ko ƙarya kai kace kana son annabi sai a bi ka wallahi malam darajar wannan bawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya idan mutum ya zo ne ƙarya ya ce shi na annabi yana son annabi wallahi ma da sai ga mutane suna mai shi kama kai ba za ka tsaya kai tunani ka kubutar da al'umma ka ba ka kubutar da kanka ba bid'a illa ce bid'a ta'adi ne bid'a barna ce to daga cikin dalilin rabuwar kan mutane samuwar bid'o'i a cikin al'umma Allah ya ce wa kuntum ala shafa hafratin minan nar fa'ankadakun minna kuna gabar gabar wutar jahannama Allah ya samu ku ka duba usulun Qur'ani kamar ma in kuka rarraba kanku kamar ma kun fada wutan ne yanzu me zai tsamo ku bin Allah din fa an kada kun minta kadalika kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana muku yake saukar muku da ayoyin Allah don ku samu shiriya sin Ali Imran. Jama'a ana so a yi almuhafaza alal wahda a kiyaye haɗuwar kai. Duk abin da zai raba kanmu dan Allah mu watsa da shi. Malamai ina kira ga malamai masu kira. Malamai ina kira ga malamai masu mabiya don Allah. Duk abin da zai raba kan mabiya don Allah a yi ƙoƙari a nisance shi. A guje shi. kuma duk wani abu na son zuciya ka tuna wannan bayan Allah da suke ƙaunarka ka tuna kabari za ka je ka kwanta kai kai kai dai ka haƙura da ra'ayinka ka haƙura da son zuciyarka ka ɗora mutane akan daidai duk wanda ya ha'inci mutane wallahi sai Allah ya rama wa mutane ko akan yayan shi Allah bai zai bari ba ku yi al'itisamu bi hablillahi riko da igiyar Allah ku daina raba kawukanku to wani zai ce ya za mu yi ne wai ba za mu rabu ba shi ne na ce ma ka rike alkurani da hadisi da gaskiya to yau Allah ya zarabe ka wani ma ya zo ya ce ka rike qur'anin ka dai ka bar hadisin kuma bakin da ya kawo qur'ani shine bakin da ya kawo hadisin kuma shi ma ya ce wai musulmi ne wai bakin da ya kawo Qur'ani ba shine ya kawo hadisin ba bakin da ya kawo bakara da Ali Imran ba shi ya kawo sai Bukhari da Muslim ba to yaya wani zai zo ya ce Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi bola ce bola fa bola datti kazanta waɗannan hadisan kuma yan bid'a suna kallon sa shi wannan ba abokin gaba bane shi wancan wanda kake faɗa da shi ɗan ahlus sunna fa shi cewa yayi wasu daidaikun abubuwan da kake yi ka daina su ka zo ka yi irin na annabi shine kawai sabanin ka da shi shi kuma wancan ya ce gaba ɗaya annabin ma da kake tutiyar kana son sa ko da gaskiya ko da ƙarya maganganun sa ma magana ƙato ne ƙala ƙato kar abi dan Allah yan bid'an nan da wai kamata su yaki ba da wancan ba amma ba za ka taɓa ji suna magana a kansa ba sai dai wata munasabar ta zo ta biyan bukatarsu shi ba mai laifi ba ne mun wallahi muna son annabi duk wanda ya taɓa annabi wallahi za mu taɓa shi ga wani ya zagi annabi ya ya ce maganganun annabin ma tarkace ne akwai wanda ya taɓa annabi sama da wannan ku daina ƙarya ku daina tanakut ku daina contradiction ku daina mutane suna fahimta ku suna ganewa nasiha ce nake muku wallahi hubban fikum wallahi ku zo mu haɗa kai mu gina sunna kar mu rabu kar mu watse wanda yake kan sunna shine yake kan daidai wanda ya zo da bid'a shine ya zo da rabuwar kai dan gaskiya ba zan taɓa sauka daga kan magana annabi in zo in bi ra'ayinka ba ya zan ya zan bar dahir yanzu in kama kame-kame bai zai yi ba to abun a fili yake abun a dalla-dalla yake alif lamim sod ai ƙura'ani ne wannan ko kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون سورة الأعراف آية ليزو آية أخرى Ubangiji ya ce, Ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku, menene aka saukar? Ƙur'ani wahayi ne, sunna ma wahayi ne. Daka mu Allah ya ce, Mu bi Ƙur'ani mu bi sunna. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Kada ku bi sabanin Ƙur'ani ku bi wasu waliyai ko masoya. kaɗan ne daga cikinku suke tuntuntuni wasu kuma abin tausayi su kuma rikicinsu wai don me za a raba su da abin da iyayen da kakannin suke yi su kuma damuwar su kenan yan duniya ka ji ana magana abin alƙur'ani da shi kuma damuwarsa mu fa ba wanda zai raba mu da abin da muka karar da iyayen mu da kakannin suna yau zuwa shi kuma damuwarsa kenan shi kuma dan iya da kakanni in banda ƙarya kake ba yanzu kai duk abin da kakanka yayi shi kake yi yanzu eh nan nan kusa ma me sau nawa abubuwa suke zuwa ma kake caccanja su jahili mara hankali ɗan gargajiya ɗan gargajiyan ma toshashe shi ne wai in an ce masa abi sunna abi hadisi abi qur'ani zai ce wai shi a bashi akan abin da iyaye da kakanni kuma ka tambaye su waye iyaye da kakannin duk ya biya rubuta iyayen mu kakannin mu to su annabawa ne ko manzanni ne ha iyaye da kakanni aka ce ka bi ko ku annaba aka ce ka bi ko qur'ani aka ce ka bi qur'ani aka ce ka bi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam القرآن يتون أسئلة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا الله يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون في سورة البقرة آية تدريد سوري إذا أكا da su ku bi abin da Allah ya saukar sai ce to ashe tun da akwai irin masu wannan ra'ayi mu za mu bi abin da muka ma alfaina abin da muka tarar muka saba iyayenmu suna kai mu a bar mu a kai kawai mu mu dai ku ban mu ku je ku yi abun ku sababbin abubuwan da mu ba za mu canja ba mu muna nan akai shi dan gargajiya ne shi dan gargajiya ne an waye an ci gaba an yi kaza kaza shi ko yanzu in yi masallaci sai ya je ya siyo kurtu kurtu fa ya je ajiye kurtu da da da da da da da da da wannan ba ni sunan shi da ƙasa a cikin yayi kaki kak ya zuba me ya faru ai kakannin sa haka suke yi to yanzu kuma an ce akwai cuta akwai mai tarin TB akwai mai tarin kaza ba ga ci shugaban kici ba in ka tofa sai ka je ka jefa sai ka bi Allah ya ce yanzu ku iyayen nan naku da za ku bi ba su hankaltan komai la ya aka yi nuna shay'an wala ya tajun ba kuma akan shari'a suke ba haka za a yi ta bi ka je ta bakara ko to akwai wata ayar irin wannan ta cikin suratul luqman ita kuma waccan a bakara aya ta 170 daidai wannan a cikin suratul luqman aya ta 21 ita ma wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah da haka ta fara wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ta cikin bakara kalubali na tabi'u ma alfaina alaihi ta cikin luqman ma wajadna alaihi aba'ana Allah ya ce awalau kana shaytan yad'uhum ila adami sa'ir a cikin bakara kuma Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun nan cikin luqman Allah ya ce koda ku iyayen nan naku shedan yana kiransu zuwa ga azaba ta sa'ira dan haka duk wanda ka ji kana masa magana addini yana cewa wai shi iyaye da kakanni zai bi to ba gidaje ne rudadde ne na'am ana bin iyaye da kakanni warai kuwa ko ba hana wa aka abi su ba amma ana bin su akan daidai ne ana musu biyayya ana musu da'a Allah tabaraka ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ba iyayen ba kenan إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تؤرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا kaga wannan ayoyin gaba ki daya ai bi cewa sai abi iyaye da kakanni to kenan dole ka gane wannan da'awar ba kamar yadda suke cewa an zo an hana mu bi iyayen mu dan su zo suna zugawa a rena iyaye a'a ba haka bane idan uba da uwa ko kaka suka zo da abin da ya saba wa alkur'ani da hadisi sai a ajiye musu a ce Allah shiryar da ku za mu bi daidai ba yanda za a yi ubanka ya dora ka akan bata kana ganin bata ne ka bi shi a ba za ka bi shi ba ko a nan duniya ba ma addini ba kana ganin ruwa za ka nitse wani ya shiga zai nitse zai mutu sai ubanka ya ce tafi sai ka ce baba da zurfi wallahi kwarai kuwa in ya takura ka ce a'a baba wallahi baka saba Allah ba kuma shi baban ya kamata ya kai ka halaka ya dace ya kai ka halaka dan ya haife ka ya kamata ya kai ka halaka to shi baban dan me zai zo dora ka akan bid'a ya baban zai zo dora ka akan shirka ha to sai ka bi shi kawai dan uba ne in uba uba ne to ai akwai Allah kuma in shi yana jin shi uba ne ko to ba akwai ubangijinsa ba shi kuma to sai ka bar uban naka sai ka bi ubangiji shine Allah tabaraka wa ta'ala me yasa saboda ka fi jin tsoron Allah akan kowa Abu Sufyan lokacin da ya je gurin Herakl hadisin Bukhari yace wani bakon mutum ya zo mana Herakl yace mun ji labarin wani mutum ya zo muku yace me yake cewa da ku Abu Sufyan ya ce yana umartar mu da mu daina shirka. Mu bauta Allah shi kadai. Kuma yana ce mana watruku ma yaqulu aba'ukum. Ku bar abin da iyayenku suke faɗa. Dan iyayenku ƴan bautar gunki ne. Iyayenku ƴan bautar wani Allah ne. Yana umarni da kaza yana umarni da kaza. Ashe da'awar kar abi abin da iyaye suka zo da shi ina kan bata ne annabi ne ya fara yi. idan wani ya zo ya wa'azi ya ce in babanka ya zo da bata karka bi shi laifi yayi sai a je a zage shi a ce wai baya san iyaye ku zama masu ilimi ku zama masu fahimta ku zama masu ganewa ya ku yan uwana ku daina bin masu da'awa akan son zuciya abinda na kusa na tsaya akan cikin nan kusan karshe yana cikin masifar da take damun mu yau Allah ya jarrabe mu wannan sunna da aka ce wannan qur'ani da aka ce a to akwai sheda mu kuma du'atun ala abwab jahannam wasu masu da'awa amma kuma a ƙofar jahannama suke suna da baki suna yare irin naku suna da sauti suna da dama suna da suna da suna da suna da amma batar da ku suke yi yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ittiba'u du'atul hawa wa shaitan biyayya da da'a ga masu da'awa akan hawa me hawa san zuciya wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah to bin san zuciya za a yi mutanen da suke suna kira akan me a bi ra'ayi a bi san zuciya a bi shaida annabi sallallahu alaihi wasallama yace kar ku bi su suna nan wasu su kira su ce sabon annabi yan wuta ne kuma wai su ma du'atu kira suke yi da manya-manyan rauna da dogon tarbi suna zare idanuwa suna zagin abubakar suna zagin umar kar ku bi su suna zagin su aisha suna zagin matan annabi muhammadu kar ku bi su du'atun ala abwabi jahannam wasu suna nan su kuma ba wanda suke zagi irin malamai magabata zagin malamai zagin maliku zagin shafi'i cin mutuncin ibnu taymiya cin mutuncin ibnul qayyim cin mutuncin abu hanifa cin mutuncin bukhari cin mutuncin kaza cin mutuncin kaza wani ya zo waje na yana mun fatawa wata rana ce wai ya ji sallar juma'a wani kauye ya ce shi fa ya ji abin da bai saba ba ya zo ne ya tambaye ni in gaya masa me gaskiya ne kam ya ce malam addinin nan kam kala nawa ne na ce ɗaya ne ya ce shi fa ya je ya yi juma'a wani ƙauye amma ya ji limamin tun da ya fara hudu ba har ya gama a shirin ke dora su Buhari da Muslim da su Maliku da su Shafi. Yace kuma ai yana yana yi ana ta kada kai ana na'am ana na'am. Ce Malikun wa Buharin wa makaryata tsakaninsu da annabi ma shekara nawa. To shi kuma ga abin da ya zo da shi. Sai ya gaya wa jahilai ai tsakanin imamu malik da annabi shekaru kaza tsakanin maliku ai bukhari da manzo Allah shekara 200 to ya za a yi a ce wai buhari ya ruwaito abin da annabi ya faɗa wannan magana ne ta wawaye kana yi wa jahilai magana ba da masu ilimi kake magana ba shi qur'ani yanzu da ka dauka kake karantawa daga bakin wanda ya karba daga bakin annabi ka karba tambayin ka nake yi in ka ce karwa ne bi maliku kare bani kare bi shafi kare bi bukhari kare bi muslim ba ruwansa da abu dawud ba ruwansa da hadisi ba ruwansa da sharhi to shi qur'anin babanka kam almajirin annabi muhammadu ne dan banza wata kila uban naka ma ko alu an baki wauzal ba alu bakilan lan hakuri ma wata kila bai iya ba dan ba mu taba jin ya karanta ba ai kwarai ko Allah ni wa ina kaunar ku saboda Allah ka san ka san sun fi gane wannan karatun shi suka fi ganewa yanzu wani dan rena hankali sai zo ya ce maka Buharin wa shekara 200 tsakanin su da Annabi wani waliku shekara kaza kaza sun rena muku hankali su dauko karerai suna ce Annabi ya faɗa shikenan ka yadda ka yadda ka aminta to shi yanzu Qur'anin da yazo yake karanta maka sai ka gaya masa a wace kasuwa ya karbo shi kuma a wurin ma ya karbo ta wace hanya ya same shi tunda ya ce kar ku bi waɗancan ai sun yi nisa da annabi ko to shi yanzu gaba ɗaya shekarar sa nawa a duniya yanzu qur'an da yake karanta da alaran man da yake ja masa baki duka shekaru sa nawa to a wajen wa suka karbi qur'ani malam idan ka zama baka da ilimi ka zama dolo sai a dolantar da kai shi sa muke so samari ku rinka zuwa makaranta yana cikin illar da za su yi muku su hana ku ilimi yana cikin illar da za su yi muku su hana ku zuwa wajen malaman sunna to ka ce kana bu wadancan dan shi wannan qur'ani da kake karanta wa ya koya ma wanda i koya maka wannan qur'anin almajirin malaika jibrilu ne kuma ka zo kana fassara qur'ani to shi kuma fassara qur'anin daga ina ka dauko wa ya fassara maka maganganu ne da ba za ka iya bada amsa a kansu ba to wannan su ne du'atun ala abwabi jahannam da annabi ya faɗa a ƙarshen zamani za a same su masu kira ne kira fa su ma suke sosai da sauti amma a ƙofofin jahannama suke duk wanda ya bi su manzon Allah ya ce za su tsunduma shi a ciki sakon shine ku riko da Allah ya ce ku riko da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kar ku bi son zuciya wanda Allah ce taraktu fikum ma in tamassattum bihi lan tadhillu kitaballahi wa sunnati hadisin muwadda na bar muku a cikin ku abinda in kun yi riko da shi ba za ku taba bata ba har abada kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata ya ku mutanen biyu wannan ita ce wasiyata gare ku ku riko da littafin Allah ku riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da muka dai Allah shi ba mu lada wannan muke kuskure ubangiji tabaraka ta'ala Allah ya mana afwa Allah ya ji kan duk hajiyoyin mu gaba daya Allah ya sa mu cika da imani barin dan taka birki a nan saboda yanayi na lokaci da kurewar lokaci wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa